أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkanmu da saduwa da ku a darasinmu na aljam'u bainan nusus wannan shine na rasi na goma muna tafiya ne in ba wanta ba akan littattafai guda biyu littafin daf'o'i hamil ittirabi an ayatul kitab na ash-shaykh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti da kuma littafin as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwabatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi muna kawo matsalolin da suka kawo tare da ƙara waɗansu matsaloli waɗanda ba su zo ba a cikin littafin ko ƙara bayani don saboda a fahimci matsalolin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, idan ba mu manta ba a cikin littafin wato as'ilatul Qur'an al-Karim wa azwibatuha mun tsaya ne wato akan mas'ala ta 26 za mu tashi ne akan mas'ala ta 27 akan aya ta 103 a cikin suratul Baqara wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun walau annahum amanu da dai sun yi imani wattaqau suka ji tsoron Allah ko suka ji tsoron saba ma Allah ko suka ji tsoron wuta ta ubangiji duka dai ana iya kaddarawa lamathubatun min indillah da sakamakon da za su samu a wajen Allah khairun shine mafi alkhairi law kanu ya'lamun da suna da sani malam yace wa inna ma yastaqimu an yuqal ya kamata a ce khairun min zalika yafi alkhairi daga wancan an gane ko idza kana fil kulli wahidin minhuma khair idan cikin kowane akwai alkhairi wala khaira fi sihri kuma babu alkhairi a cikin sihiri to kuma an ce da sun yi imani sun tsoron Allah da yafi alkhairi kenan za mu fahimci cewa ce kenan shi sihirin ma yana da alkhairi qulna malan yace khatabahum ala i'tiqadihim na Allah ya musu magana ne akan aqidar su anna fi ta'allumi sihri khairan cewa cikin karatun sihiri ko koyon sihiri akwai alkhairi an gane ko cikin aƙidar su suna kallon za su samu wani dan alkhairi na duniya nazaran minhum ila husuli maqsudihim ad-dunyawi domin an kalli cewa za su cimma burin su na duniya bihi da shi wannan sihirin shine abin da ake zance to wannan kuma babu alkhairi to wannan mas'ala ce mai fadin gaske an gane ko mallan ya kawo ta anan domin shi ismu tafdil wannan khairun asalin shi akhyaru ne mafi alkhairi da sharrun sai a ce asharru ne asalinsa an gane ko to sai laraba suka cire alhamza wato abin nan kamar da zo cikin wato alkafiya ta imam malik kafin ta da bayan ta nayi alfiya tunda ita waccan alkafiya tana ɗaukar matsayin kusan baiti dubu uku ita ko alfiya tana ɗaukar kusan baiti dubu ɗaya to kenan akhyaru da asharru ne ismu tafdil ne to sai aka cire alhamza to cewa ya fi ya shine mafi alkhairi kuma sihiri bai dauke da alkhairi to akwai mas'ala da malamai suka yi bayani akan ta musamman in ka diba cikin littafin Dr. Umar Bazmul na ƙasar Saudiya a cikin alhaqiqatu shar'iyya ya kawo wannan bayani shine cewa shi ismu tafdil wani lokaci ana kawo shi maslubul afdaliyya ma'ana an cire fifiko a cikin shi duk da yake ya zo da siga ta cikin fifiko kuma cikin qur'ani yana da yawa misali idan muka duba a cikin wato suratul mu'minun sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi yadda halicci ɗan adam ya ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar sai fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kinan tabarakallahu albarkatun Allah sun yawa ahsanul khaliqina nan sai mu ce mafi kyautata masu halitta kenan kamar ma akwai masu halitta waɗanda ba Allah ba Allah ya fi su alhali ko babu mai yin halitta sai Allah kenan sai zamanto Allah ne mai kyautata halitta ake nufi duk da kudin sun ce a'a in ma akwai masu yin halittar domin wani lokaci ana nufin wanda ya sassaka abu kamar ya halicce shi ne a takadiri ko kuma a'a in akwai ma masu halitta to Allah ne mafificin su waɗansu malamai suka suka ɗauke shi suka ce a'a Allah shine mai kyautata halitta don babu mai yin halitta in ba Allah ba innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u la duniya duk in ta taru ba za ta yin wato kuji ba idan muka duba gaba kuma har yanzu a cikin suratu hud akwai irin wannan lokacin da mutanen annabi lutu suka zo masa bayan yayi baki yace haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan ƴaƴana ne sun hunna sune atharu lakum shin su ne mafi tsarki gare ku ko su ne masu tsarki a'a su ne masu tsarki gare ku domin in an ce su ne mafi tsarki kenan ma yin luwaɗi yana nuna cewa shi na da tsarki kenan yin abin nan zoma mace shi ne mafi tsarki an gane ko duk da kyau su malamai sun ce yayi haka dan ya kore ma kanshi wannan bala'i da ya zo mishi duk da yake bakin mala'iku ne ba su sani ba waɗansu kuma suka ce a'a nan yayi musu magana ne akan aƙidar su wannan kuma zaka duba har cikin suratul zukhruf ya zo inda manzo Allah subhanahu wataala ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum kenan manzon ya ce musu koda na zo musu da abin da shine mafi shiriya daga abin da kun ka iske iyayenku akan shi wadansu malamai suka ce a'a yayi musu magana ne akan aqida da taslimul jadali ko da mun ɗauki cewa abin da iyayenku suke akan shi shirya ne to na zo muku da abin da ban mafi shirya hankali ko yana son mafifici ne waɗansu malamai suka ce a'a awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum ko da na zo muku da abin da shine shirya ba abin da iyayenku suke akan shi ba idan ma mutum bai fahimci wannan ba za mu ba da misali na ƙarshe wanda zai fi fitowa a fili shine a cikin suratu wato ar-rum Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shine yake wato kagar halitta sannan kuma yake maido ta sai ce wa huwa ahwanu alaihi ita maida wannan domin akwai al'ada da shi na kuma zuwa ga mastar maida wannan ahwanu alaihi ita ce mafi sauki sai waɗansu malamai suka ce a mafi sauki a hankalinka domin shi Allah ba a cewa ga abin da yake sauki gare shi ga abin da yake mafi sauki gare Allah domin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da halittar da maido ta za a yi yin ta da kun fayakunu to wace kun ce tafi sauki ga Allah don haka dai a takaice nan dai ko a ce an yi magana da su akan hankalinsu ko kuma dama a'a da sun yi imani sun ji tsoron Allah shine alkhairi gare su ba shine mafi alkhairi gare su ba don sihiri bai tattare da alkhairi mas'ala ce mai faɗi malamai sun yi bayanin ta mun kawo abin da ya sauƙaƙa wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai wato a cikin wato daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab domin shi ya kawo mas'ala a kan ƙarƙashin aya ta 114 a mas'ala ta 18 a cikin wannan littafi malam yake cewa faɗar Allah qauluhu ta'ala wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmu an gane ko yace al-istifhamu fi hadhihi al-aya inkariyun tambayar da aka yi anan da anka ce wa man azlamu wane ne mafi zalunci tambaya ce ta musu ko wa ma'anahu nafiyu amma korewa ne aka yi fal ma'ana abinda ake son a ce la ahada azlamu mimman mana a masajid Allah babu wanda an mafi zalunci fiye da wanda hana masallatai na Allah wa qad ja'at ayatun ukhar ayoyi daban sun zo yufhamu minha khilafu hadha kuma su ko ana fahimtar sabanin haka misali faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wane ne an mafi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah na ala Allah ba a cewa saman Allah domin babu abin da yake sama Allah la ya juzu listila'u ala Allah la haqiqatan wala majazan ba a cewa wani abu na sama Allah ko haqiqa ko majazi duk bai halatta ba idan muka duba kamar da cikin hadisi na cikin sahihi muslim wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay Allah shine adh-dhahir madaukaki nasarari wanda ba komai a saman sa to in kace ala Allah sama Allah to ka kenan ko ka kaddara shi na ma a kaddarci to kuskure na wallahu ta'ala a'lam sannan kuma wani wuri Allah ce faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wane ne an mafi zalunci daga wanda yayi ƙarya ga Allah kuma wani ya ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wane ne an mafi zalunci daga wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa sai ya bijiri ila ghairi zalika min al-ayat da wani wannan na ayoyi to na an ce wanda ya hana masallacin Allah ayi sallah a ambaci sunan Allah shine mafi zalunci can kuma an ce wanda ya kirkiri ƙarya jingina ta zuwa ga Allah wani wuri kuma an ce a'a wanda an kai mishi wa'azi ya bijiri ya kau da kai to kuma kowanne an ce shine mafi zalunci mafi zalunci mafi zalunci to ya za a yi da waɗannan ayoyin malam ya ce wali jam'i baina hadhihi al-ayati awjuhun idan muna son mu hada waɗannan ayoyin za mu samu fuskoki daban-daban waɗanda malamai suka faɗa min ha daga cikin su takhsisu kulli mawdi'in bi ma'ana silatihi kowace aya a haɗa ta da silar da ta zo bayanta jumla da take da alaka da ita take da ta'alluki da ita ai la ahada min almani'ina babu ɗaya daga cikin waɗanda suka hana azlamu mimman mana a masajidallahi daga cikin wanda ya hana masallatan Allah wala ahada min almuftarina duk daga cikin makaryata babu babba oga kwata kwata azlamu mimman iftara ala Allah kadiban da wanda ya yi ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah idan wanda ya yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya ya shirya maka wurin shi cikin wuta kamar yadda zo a cikin hadisi cikin sahihi muslim man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar to ina ga wanda ya ma Allah ƙarya shi yasa ya ma Allah ƙarya Allah ya hada shi da shirka suka zo tare qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kaga da cewa an tushriku billah ku yi shirka sai cewa an taqulu ala Allah kuma ku yi shirka da ku faɗi magana wadda take ba ingantatta ba ga Allah to wannan yake nuna cewa kenan kowane yana da alaka ne can hani ba daga cikin waɗanda suka yi hani nan abin nan kau da kai babu wanda daga cikin wanda ya kai cikin masu kau da kai wanda ya kau da kai daga ayoyin Allah haka dai malamai suka faɗa yace wa idza takhassasat bi silatiha zal al ishkalu idan kowanne daga azlamu azlamu aka danganta shi da silar shi ma'ana muta'alliqin shi da kuma silar shi man man kin nan wanda yake min man min man domin ita ce silakin shi ismul mawsul kin shi to kenan babu wani iskali can ana zancen masu hani ne nan ana zancen masu ƙarya ne nan ana zancen masu bijirewa ne wa min ha waɗansu malamai suka ce a'a anna takhsisa bin nisbati ila sabqi ana nufin wanda ya rigaya ai lamma lam yasbiquhum ahadun ila mithlihi tunda babu wanda ya rigaye su zuwa ga irin wannan mummunan aiki hukima alaihim bi annahum azlamu mimman jaa ba'dahum domin sai aka yi musu hukuncin cewa su ne suka fi zalunci daga wanda ya zo bayan su salikan tariqahum ya kama hanyar su wa hadha ya'ulu ma'anahu ila ma qablahu malan yace to wannan ma'anar shi zata koma kusan ma irin wancan domin wanda ya hanin nan na farko shine fi zalunci لأن المراد السبق إلى المانعية والإفترائية مثلا كنا أنا نفين غوغاوة riganganto wajen hani da kuma kirkira ƙarya misali to amma duk da haka dai yana nufin cewa shi wanda ya gabaci na farkon ya fi zama zalunci wanda zai zo bayan shi shi ko ya fi waɗanda za su zo bayan shi domin mi domin duk wanda ya sunanta aiki na alkhairi zai samu irin wannan lada ba tare da an rage waɗancan ba wanda ya aikata na sharri shi ma za a kai aktama shi ba shi mummuna kuma tare da cewa ba tare da an rage ma waɗancan nasu ba kamar da zo cikin hadisi na sahih muslim na abin nan jarir wasu daga cikin malamai su tafi cewa a'a mu abin da muka gani wato wa minha in ji malam daga ciki wadda a abu hayyan abu hayyan tauhidi ma littafin albaharul muhidi shi ya tafi cewa annahu sawabu shi haka ma ya dauka shi ne wato ingantacce shi yasa malami idan aka yi magana akan abu mas'ala ɗaya biyu ko uku kada ka zabur ka ce naka ne a gaskiya a'a ko da ka ce naka gaskiya ne to yana iya ɗaukar kuskure na wani na kuskure na yana iya ɗaukar gaskiya domin tana yiwa a samu ci gaba da bada dalilai kenan ba cewa shi abin da ya zaba bane an matsala cewa nashi ne a daidai nan ne matsalar take huwa ma hasiluhu malla yace to ga abin nan abin da ma'anar ta kumsa domin ba ciro ta magana yayi gaba ɗaya ba shi yasa yana daga cikin amanar ilimi idan ka ciro magana da lafazin ta gaba ɗaya kace da lafazi ka ciro ta idan ma'anar ce ka tatso ko sashen shi ne kai ikhtisari kace ikhtisari kai anna nafiyat tafdil cewa Allah ya kore fifiko la la yastalzimu nafiyal musawa la yastalzimu nafiyal musawa ba shi ke nuna cewa ba za a samu daidaito ba falam yakun ahadun mimman wusifa bidhalika yazidu ala al-akhar a'a duk wanda an ka siffanta da wannan ba wani yafi wani bane li'annahum yatasawawna fil azlamiyya kenan sun yi tarayya wajen zalunci fa yasiru al-ma'na man yace sai ma'ana ya koma la ahada azlamu mimman mana'a masajid Allah babu mafi zalunci daga wanda ya hana masallatan ubangiji wa man iftara ala Allah kadiban da wanda kuma ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah wa man kazzaba bi ayati Allah da kuma wanda ya ƙaryata ayoyin Allah da kuma mun zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wanda aka tunatar da shi da ayoyin Allah sai ya ƙaryata wala ishkala babu ishkali babu rikitarwa fi tasawi haula fil azlamiyya a ce waɗannan sun yi tarayya akan zalunci na ƙarshe wala yadullu ala anna ahadahum azlamu min al-akhar kuma ba shi ke nuna wani yafi wani zalunci ba kama idza qulta kamar idan kacce in ji malam kenan la ahada afqahu min fulanin wa fulanin babu wanda ya fi ilimi daga wani da wani masalan zakara hadain alwajhaini sahibul itqan shi malam yace sahibul itqan imamu suyuti wanda adda al itqan fi ulumil qur'an shi ya kawo wannan ya nuna cewa abin nan su sun tafi cewa in an ce babu wanda fi wane da wane zalunci ana nufin su ne karshen tataccin azzalumai kenan babu wani da ya fi su kenan su dukkan su su a matsayin ɗaya suke kamar yadda ake cewa wato execo a cikin wato ilimi na wato faransanci idan aka yi jarabawa ɗalibai suka zo da maki tis'in tis'in sai a ce to su ne na farko in su ne na farko wani bai fi wani ba ina fatan an fahimta to malam dai ya kawo wannan don saboda wato nuna bayanin yadda malamai suka yi kidan kaka samu ishkali a ƙarƙashin wannan aya to bayan wannan kafin mu je gaba akwai mas'alar da nake son na kawo ba a kawo ta a nan ba abu ne mai muhimmanci cikin al-istinbatat akwai wata risala da aka yi a Saudiya a Jami'atul Malik Saud in ban manta ba ta Fahad wani dalibi da ake cewa Fahad yayi wata risala akan wato al-istinbat manhajul istinbat yadda ake istinbati to a karkashin wannan aya ya kawo magana ta Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa malan ya nuna cewa da anka cewa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu za ka ga wasu na kafa hujja da cewa duk mutumin da ya liƙe masallaci wannan aya ta hau kan shi malai ce a'a ba haka nan bane domin idan ma muka duba cikin ilimin usul fiqh shi da anka ce azlamu mana a masajidallahi an faɗi illar da ta sa ya liƙe masallacin Allah an yuzkara fi hasmuhu kenan wanda ya liƙe masallaci ba dan ka an ambaci suna Allah ba ba za a sashi ciki ba Ibn Uthaymeen ya ce to mutumin da ya liƙe masallaci saboda akwai barayi suna su zo su yi sata mutumin da ya liƙe masallaci saboda kariyar masallaci mutumin da ya liƙe masallaci saboda ana bukata a yi gyaran masallaci har a ƙare mutumin da ya liƙe masallaci don kan masu mummuna aƙida su zo su yaɗa wannan mummuna aƙida tasu mutumin da ya liƙe masallaci saboda wata maslaha ta addini wanda addini ya yarda da ita to ba za a ɗauko wannan aya ba a watsa mishi kamar yadda waɗansu ɗalibai abin nan suka faɗa ina fata an fahimci ni malam kuma shankiti ya ce wa ma zakarahu ba'dul mutaakhirina abinda wadan suka faɗa na daga cikin wadanda suka zo baya kenan na ma'ilimta suka ce min anal istifham fi qawlihi cewa tambayar da Allah yi wa man azlamu al maqsud bihi tahwil an kawo wannan tambaya ne don saboda at tahwil a nuna girman abu tsoratarwa wat tafdhi' da sa tsoro da firgici min ghairi qasd ithbat al azlamiyya ba wai ana nufin su sun fi zalunci bane an gane ko lil mazkuri ga abin da an ka ambata haƙiƙatan an gane ko min ghairi isbatil azlamiyyati lil mazkuri ba don ana son a nuna wanda an ka faɗa ba zalunci mafi girma ya tabbata gare shi kenan haƙiƙatan ba ana nufin a tabbatar da ita akan shi ba wala nafiha an gairihi ba ana son a nuna kuma zaluncin ya koru daga wani shi ba kama zakarhu anhu sahibul itqan kama yadda sahibul itqan ya faɗa kenan imamu suyuti yace yazharu da'fuhu wannan magana ba ta tabbata ba domin a ce a'a ba ana nufin shi dan yafi wani zalunci bane ko dan wani bai aikata zalunci bane kawai dai an kawo ta dan a tsoratas domin tambaya tana ɗaukan ma'anoni kusan guda talatin kamar yadda ustaz dr abdulkarim namla ya faɗa a cikin wato almuhaddaf fi ilmi usulil fiqh almuqaran kuma malaman balaga sun faɗi wannan waɗansu malamai suka ce ma tambaya tana iya ɗaukan ma'ana fiye da guda arba'in ma ya danganta daga siyaki wannan kuma sai ka koma cikin littattafai ba za mu samu dama ba cikin wannan takaitaccen darasi mu kawo waɗannan ma'anoni almuhimmu dai tambaya tana ɗaukan ma'anoni daban-daban mallan ya ce ga magana tana da rauni li annahu khilafu zahiril qur'an domin ta saba mazahirin alqur'ani malamai suka ce tambaya tana ɗaukan ma'anoni fiye da wato shi malam ya kawo talatin kamar da ni faɗa waɗansu sun ce fiye da talatin waɗansu sun ce a'a ma'anoninta suna da yawa ba a iya iyakance su sai dai a kalli siyaki to wanda bai san alkur'ani ba zai iya mamakin wannan to amma zan dan ba da misalai tambaya tana iya zakuwa a cikin alkur'ani don saboda nuna kaskantar da wanda an kai ma tambaya Allah subhanahu wataala a cikin suratul tur yake cewa yawma yud'una ila nari jahannama da'a هذه النار التي كنتم بها تكذبون سأكتي أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يوم يدعون سو كافر إذا أتنك تكيسو زا أتنك تاسو إلى نار جهنم زوا غوتر جهنم دعا تنك داوا هذه النار التي كنتم بها تكذبون wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa da ita sai aka ce afa sihirun hadha shin wannan sihiri ne am antum la tubsirun ko ko ba kwa gani kaga ba mala'iku suna musu tambaya bane don su ba su amsa kaskantar da su ne ake son a yi sannan as-su'al tambaya tana zakkowa bi ma'ana taqrir dan a tabbatar da abu a cikin suratul shu'ara Allah ya ba mu labari fir'auna ya ce ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan ba mu ne muka rene ka ba tun kana karami ai annabi Musa ya san Fir'auna shi ya rene shi shi ma Fir'auna ya san shi ya rene annabi Musa don haka wannan tambaya ba wanda aka bukata amsa ba ce dan tabbatar suwa ce misali na ƙarshe da zan kawo shine tambaya tana zakkowa dan saboda wato alfahari da tinƙaho Allah ya faɗa mana a cikin suratul zukhruf wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kaji fir'auna yace alaysa li mulku misra shin mulkin misra ba a hannuna yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ku ganin waɗannan koranmu suna gudana karkashi na wannan damdam da yasa aka yi mishi yace afala tubsirun shin ba kwa gani ne kaga ga tambaya ce don mi don saboda nuna tun kaho da isa da tumbatsa da cika da batsewa ba wai don fir'auna ba yana tambayar waɗannan mutanen nashi don su bashi amsa mai so sai ya koma cikin waɗannan littattafai da ni faɗa da sauransu zai ga irin ma'anonin da tambaya take ɗauka wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi za mu ci gaba da bayanin mu za mu je har yanzu dai a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab ya kawo a karkashin aya ta ɗari da goma sha biyar kenan jerin ayoyin tun da muna bin jerin ayoyi na idan muka ga wannan malamin bai kawo wannan ba sai mu ɗauka cikin waɗannan littattafan guda biyu ko ko in wata mas'ala ta bijiro wadda tana da muhimmanci sai mu ƙara da ita gwargwadon namu sani da Allah subhanahu wata'ala ya bamu malam yace a karkashin mas'ala ta sha tara mai daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab Muhammad al-Amin ash-Shanqiti rahimahullah al-allamatul qur'ani a aya ta 115 yake cewa Allah ya ce walillahi almashriqu almashriqu an gane ko wato wurin da rana take fitowa gabas kenan in mun ce gabas lillahi na Allah ne wal maghribu da inda rana take faduwa ashraqa yushriqu an gane ko shine rana ta fito almashriq inda take fitowa gharaba yaghrubu shine wurin da take faduwa kenan shi can abin nan wurin da take faduwa daga nan aka cira to fi'ilin nata to mashriq maghrib an gane ko mashriq maghrib a tsarin luga ma suna gani ya kamata a ce mashraq da maghrib amma sai aka saba shi aka ce mashriq domin fi'ilin bai da kasara shi ko mai kasara shi na ake yi ma kasara na ismu wato abin nan zarfu zaman nashi da makan kaga nazala yanzilu ake ce sai a ce manzil amma wanda fatha ne ko dhamma maf'al ake cewa kaga sakana yaskunu sai a ce maskan ba a ce maskin suka ce amma a cikin lugha wani lokaci ana samun wannan sabanin an gane ko malam yace afrada fi hadhihi al-aya al-mashriq wal maghrib anan Allah ya zo da al-mashriq al maghrib a matsayin mufradi daya wa sannahuma sai Allah ya kawo su biyu biyu fi suratir rahman a cikin suratul rahman fi qawli a cikin fadar Allah rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ubangijin mafitar rana biyu ubangijin mafitar rana wurin faduwar rana biyu wa jama'ahuma Allah kawo su jam'i kenan daga uku zuwa abin da ya sama fi surati sa'ala sa'il sura ta sa'ala sa'il ita ce suratul ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waqi fi qawlihi a fadar Allah fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib ina rantsuwa duk da kyan qur'ani suna cewa Allah baya yin rantsuwa alhali ko yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasabun rantsuwa ce yace to fala uqsimu bi rabbil mashariq ina rantsuwa da ubangijin mahudar rana wal magharibi da wuraren da rana take faduwa an gane ko yace wa jama'al mashariq fi surati safat a cikin surati safat sai ka jam'i kuma na wato mahudar rana inda take bullowa kenan fi qawlihi a fadar Allah rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq Allah shine ubangijin sammai da kasai kuma shine ubangijin wurin da rana take bullowa to na an samu matsala can an ce ɗaya ɗaya ɗaya nan kuma an ce biyu biyu can kuma an ce uku uku ko abin da ya haka to kaka kuma duk qur'ani ne kaga yana da kyau dole sai an koma ma abin da malamai suka faɗa da bincike sannan ake gane yadda za a rarrabe wannan matsala sarka ce uwar rikici wal jawabu malam yace abinda a amsa anna qawluhu huna fadar Allah walillahi al-mashriq wal maghrib ga Allah ne mahudar rana take da wato da mafadarta al muradu bihi jinsul mashriq wal maghrib ana nufin jinsi kenan aljinsiya ce kamar da ake cewa al'insan wani lokaci ana nufin mutum ɗaya al'insan wani lokaci an kawo aljinsiya ana nufin mutane gaba ɗai domin ya ce wal asr innal insana lafi khusr sai ce illal ladina amanu kaga innal insan nan in mun ce dan adam guda ba ce illal ladina amanu don ba mutum guda ake nufi ba a'a jinsin dan adam yana cikin hasara illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani yace jinsin ta ake nufi fa huwa sadiqun bi kulli mashriqin min mashariq shamsi duk inda rana take fitowa allati hiya 360 mafitar rana 360 wa kullu maghribin min magharibiha da kuma inda take faduwa allati hiya kadhalika wanda shi ma 360 kamar ruwaya an ibn Abbas wa ghairihi kamar da aka yi riwaya daga Abdullah ibn Abbas da waninsa to kenan nan al sai ta zamanto jinsiyya muna fatan an fahimta domin akwai al al ahadiyya akwai al al jinsiyya akwai istighraqiyya dole sai ka koma ma'anonin su zaka iske ma'ana ta kai kusan guda goma sha biyu ka koma cikin littafin mughni labib an kutubil a'arib libni hisham al ansari zaka ga irin al da ma'anar da take dauka shi yasa ba wai da ka san ma'ana al guda ba da ita ce zaka yi fasar alqur'ani ko hadisi qala ibn jarir malam yace ibnu jarir at-tabari yace shaykhul mufassirin kenan fi tafsiri hadhihi al-aya kuma sai an yi hattara ibnu jarir akwai na ahli sunna akwai ibnu jarir na yan shi'a domin waɗansu sai ka iska sun ɗauko magana ibnu jarir ta tafsiri wanda yake dan shi'a ne su danganta ta zuwa ga ibnu jarir na ahli sunna ai hattara akwai malamai da dama su da su inda suke kamanceceniya da juna alhali kuma ba malami guda bane ya kamata wani ɗalibin ilimi ya bincike akan wannan yayi rubutu ibnu jarir ya ce fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya ma nusuhu ga nisinta wa inna ma ma'ana zalika abinda ake nufi walillahi al-mashriqu ga Allah ne mahudar rana ko inda rana take bulluwa alladhi tushriqu minhu ash-shamsu kulla yawmin wanda rana take fitowa an gane ko a kowane yini kenan sai zamanto kowane yini yana da inda rana take bulluwa wal maghribu alladhi taghrubu fihi wurin da take faduwa kulla yawmin kowane yini fa ta'wiluhu idza kana ma'anahu walillahi wato ma'anarsa kenan idan ya kasance ma'anarsa walillahi ma baina qutray al-mashriq wal maghribi sashe biyu na fitar rana da sashe biyu na mafadar rana dukkan suna Allah na idza kana shuruqu ash-shamsi kullu yawmin min mawdi'in minhu la tadu la ta'udu li shuruqiha minhu ila al-hawl alladhi ba'dahu kenan idan ya zamanto ana nufin cewa rana tana da wurin fita 360 duk inda ta fito ba ta sake dawowa sai shekara ta dawo wa kadhalika ghurubuha haka faduwarta malam yace intaha minhu bi lafzihi magana ta kare tare da lafazin sa ne ciro maka wagga magana wannan kuma amana ce ta ilimi ba wai mallan yana son ka gane cewa shi babban malami bane a'a ga magana ko da malamin ma ba babban malami bane ko malami babban malami ne almuhimmu dai na ciro wannan magana daga gare shi amfanuwa da malamai da tausiki na ilimi da yana daga cikin abin da ake bukata a san inda ka ɗauko magana kuma ga dalilin ka ka bada abin nan ba wai kai ta faɗin magana ba kawai wato kuwa cikin daji to waɗansu malamai kuma sun tafi cewa a al-mashriq din da al-maghrib kawai al din na ana nufin guda domin jihar da taka hituwa guda ce kenan jiha ta gabas da jiha ta yamma na an kalli jiha ne waɗansu malamai sun tafi cewa ba jinsi ba a'a kawai jihar da taka hituwa jiha guda ce jiha ta gabas don rana ba ta hituwa ta kudu ko ta arewa jihar da take faduwa kullun ta yamma ne nan an kalli al ta kuma matsayin ahadiyya wallahu ta'ala a'lam to bambancin al ahadiyya da jinsiya ita jinsiya tana nufin jam'i ahadiyya kuma tana nufin guda amma wa qauluhu shi ko malam yace fadar Allah rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ubangijin mahudar rana biyu da mafadar rana guda biyu ya'ni mashriqash shita lokacin sanyi wa mashriqas saifi da lokacin zafi wa maghribiha da lokacin faduwarta kama alaihi jumhur kamar yadda malamai suka faɗa wa qila mashriqu shamsi wal qamari a ana nufin na rana da wata kenan rana wata yana da wurin bulluwa gabas rana tana da wurin bulluwa na an kalle shi wa maghribihima da wurin faduwar su domin ba a ce mafadar rana ba nan anan ko mafada ta wata ko wurin bulluwa wata ko wurin bulluwar rana almuhimmu da biyu malamai suka ce a'a nan ma babu matsala dama gabas tana da kote guda biyu ko mu ce nahiya guda biyu ko sashe biyu akwai dama da hagu kenan lokacin da za ta hito a gehen dama daban a lokacin da za ta hito a gehen hagu daban duka babu matsala sannan shi wancan na lokacin sanyi da zafi dama a shekara muna da lokaci guda hudu za a iya mayar da shi can cikin lokacin jam'i an gane ko wa qawluhu fadar Allah bi rabbil mashariqi wal magharibi da anka ce mahudar rana da mafadarta ai mashariqash shamsi wa magharibiha wurin da take bullowa da wurin da take fito da wurin da take faduwa kamata kaddama an gane ko kenan kamar yadda ya gabata kenan sai ya zamanto ko na rana da wata ake nufi mafitarsu da mahudarsu a cikin lokuta ko kuma mu ce a'a rana tana da kwana 360 da take fitowa ko kuma mu ce a'a rana tana da lokuta da lokacin zafi da lokacin sanyi da lokacin bazara da lokacin kaka waɗanda lokutan guda hudu sun zan jam'i duka ana iya karawa da su an gane ko waƙila waɗansu malamai suka ce mashariqu shamsi a'a mafitar rana wal qamari da wata wal kawakibi da kuma tauraru wa magharibuha da wurin faduwarta waɗansu malamai suka ɗauke shi a haka mallan ya ce kai ƙarshe duk inda iyaka tika tika tik wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah na hakika wannan koda ka san abu ladabi ne na ilimi kamar da abu zuwa ga Allah haka Allah subhanahu wataala ya tarbiyyantar da annabinsa akan wannan yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasit wa qul asa rabbi an yahdiyani li an yahdiyani li aqrab min hadha rashada wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a qul illahu a'lamu bima labithu kaga ya gaya mishi amma sai ce qul illahu wato su ashabul kahfi wa labithu fi kahfihim sun zamna a cikin kogon su an ce kogon nasu ne saboda sun shiga sun cikin sun kwanta cikin shi ba don su suka yi shi ba wala bi sufi kafin salasa mi'atin sinina shekara ɗari uku wasdadu tis'a sun ƙara shekara tara waɗansu malamai suka ce wasdadu tis'a ma'ananin to an ce kuma sun ƙara tara waɗansu suka ce a'a shekara ta shamsiyya ta kamariya ta bambanta kenan shekara shamsiyya ita take da wato ƙarin abin nan take da abin nan kwanaki 360 shekara kamariya tana da kwanaki 300 da wato 54 saboda cikin kowane watanni ana samun wani lokaci ragowa ta kwanaki shidda domin wasu za su yi 30 30 wasu su yi 29 tara kenan wasdaru tis'a din nan sun ƙara tara a shekara ta kamariya wadanda suka ce a'a wasdaru tis'a sun ƙara shekara tara ma'ana bayan shekara 300 sun tashi sun je cikin gari an gane ko suka dawo kuma sai suka mutu suka ƙara shekara tara sannan ne aka gano su ina fatan an fahimce ni wannan shine abinda malamai suka faɗa kan wancan duk da yake ba akan ayar muke ba to dan haka dai ana mai da ilimi zuwa ga Allah qulillahu a'lamu balabisu bayan Allah ya bada labari yace kuma kace Allah shine mafi sani shi yasa dalibin ilimi ana son kullun ya rinka mai da al'amari zuwa ga Allah wal ilmu inda Allah ta'ala domin ilimi yana wajen Allah malamai suka ce dalilin da ke nuna ilimi shi na wajen Allah idan kai bacci ilimin ka gaba ɗaya ya tahi amma shi Allah la ta'khudhuhu sidatun wala nawm gangadi bai kama Allah ko an gaje balle kwana to wannan shi ne malam abin da ya kawo da sauran bayanan da muka dan kara da su a cikin wato wani littafi na daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab to eh mas'alan mu ta gaba sai wato abin nan a cikin wato sura daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab har yanzu domin ya kawo aya a ƙarƙashin aya ta 116 an gane ko ya kawo mas'ala mas'ala ta 20 kenan qauluhu ta'ala fadar Allah wa qalu ittakhadha Allahu walada sun ce Allah ya riki da subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah ballahu ma fis samawati wal ard a'a duk abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne kidan ko in Allah ya mallaki abu to abin nan kuma bai zama to dan Allah ba domin Allah ba zai mallaki Allah ba kullun lahu qanitun dukkansu suna qanituna masu wato biyayya da da'a ga Allah malam yace abbara fi hadhihi al-aya bima da Allah ya tashi magana sai ya kawo ma al-mawsulati wadda take mawsul ismul mawsul ne kenan addalati ala ghairi al-uqala wadda take nuna abu bai da hankali an gane ko bai da hankali a wajen ka ba a wajen Allah ba domin ba a cewa akwai abin da bai da hankali ga wajen Allah shi Allah dukkan abin da ke cikin mai da kasai Allah yana magana da shi in yace mai ya zamanto zai zamanto ثم عبر في قوله قانتون أما يذو قانتون سيي تعبيري يي فرشي بصيغة الجمع المذكري بصيغة جمع مذكر دومي أنتي قانتون جمع شي مذكر سي أتي قانتون أحال جرة دا نسمة سي أتي قانتين الخاص بالعقلاء وندكما إن أنكا واو دنون كو يا دنون yana nuna cewa abin nan yana da hankali to ya akai haka malam yace wa wajhul jam'i hanyar da za a bi a hada wannan أن ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل abin da ke cikin sammai da kasai akwai mai hankali akwai wanda bai da hankali dan adam na da hankali ina fata an fahimce ni aljannu suna da hankali to fa ghulliba fil ismil mawsuli sai an karin jayas a cikin suna mawsuli ghairul aqil abin da bai da hankali kenan tunda shi wanda bai da hankalin yafi yawa wa ghulliba fi sighatil jam'i da an ka zo wajen jam'i kuma sai an karin jayar da al mai hankali an ka ce qanituna والنكتة في ذلك أبين دا الحكمة شيني نكتة النكتات ذاك جمع لما سنة النكتة كو اللطيفة كو الحكمة وتسنة كاوس أكاين بياني ونسكي باكواي تيغاني سبا ما لا يتي أنه قال تيوى الله يتي بل له ما في السماوات والأرض أبين دا كتكين سمي دا كسينا الله ني وجميع الخلائق بالنسبة للملك الله إياهم سواء dukkan abinda ahalitu mallaka su ga Allah duk ɗai ne aqiluhum wa ghayruhu da wani shi da wanda ba banin shi ba fal aqilu fi da'fihi wa ajzihi mai hankalin ta fuskar rauninsa an gane ko da kasawarsa bin nisbati ila mulkin lahi game da mulkin Allah ka ghairil aqil da wanda bai da hankalin duk ɗai walamma zakara alqunut da Allah ya ambaci alqunut tunda can ya faɗi mallaka wato kankan da kai wa huwa ta'a ita ce ta'a wa kana azhara fil uqala'i min ghairihim shi ko qunutun nan yahi bayyana ga masu hankali domin su suke da zabi abbara bima yadullu ala uqala sai ya faɗi abin da yake nuna masu hankali tagliban dan ya rinjaye suwa an gane ko lahum gare su to sai malamai suke cewa shi in ka ji an ce abu mai hankali na ko bai da hankali to ana magana wato nahawu ne ba ana magana aqida ba domin aqida ba a ce akwai abin da yake da hankali ga Allah bai da hankali ga Allah sammai da kasan Allah ya musu magana za su shi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa wato qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'ina kaga Allah ya magana da samai da ƙasa ce itiya ku zo tsawo an aukar han ko cikin jin daɗi ko doli ƙalata suka yi magana da Allah suka ce mun zo ƙa'i na muna wasu da'a ya zaka kace to samai da ƙasa ba su da hankali dabbobi da ake cewa ba su magana a'a kai ne baka jin magana su amma dabba tana magana Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin suratul naml yake cewa walaqad atayna dawuda wa sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير an sanar da mu mantiq magana furuci zance na tsuntsaye duk da yake kalma ta mantiq wani lokaci tana nufin ilimi na jayayya ko kuma mantiq tana nufin wani lokaci fatar jiki dole dan adam sai yayi kokari ya san bambancin ma'anar kaga dai wannan ya nuna cewa suna da hankali kenan kai ne zaka iya cewa waɗannan ababen ba su da hankali amma shi Allah ba a cewa wannan abin yana da hankali gare shi ko bai da hankali Allah zai iya magana da halittunsa duk yadda ya so kuma dabbobin nan suna magana suna da yare wanda Allah subhanahu wataala so ya sani yana sani kaga Allah ya tabbatar da cewa duwatsu suna tasbihi da tsuntsaye tare da Annabi Dawud an gane ko amma ba kowa yake ji ba hak Allah subhanahu wataala ya ce wato isbir ala ma yaqulun واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه mun hore. wato duwatsu tare da shi yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshura kaga tare da tsuntsaye amma mu ba mu ji shi yasa ma Allah ya faɗi wannan karara a cikin suratu al-isra yake cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu abin da baya tasbihi tsarkake ubangiji sai dai ba ku fahimta to shi yasa kada ka zo zaka yi kiyasin abin da baka sani ba da abin da ka sani kai tsaye babu hujja babu dalili shi yasa zaka wani yana kore azabar kabari saboda yana ganin cewa azabar kabari zai kiyasta ta da duniya ko kuma an faɗi wani abu musamman irin mu'tazila da yan qur'aniyun da sauran al-aqlaniyun da al-maddiyun wanda suka tasirantu da turawa sai ga an faɗi abin lahira suna dariya suna kamanta shi Allah ya faɗi shuhada'u suna da rayuwa an gane ko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un sai Allah ce walakin la tash'urun ba ku ji ba ku san irin wannan rayuwa ba ya zaka zo kai fassara abin da baka sani ba an gane ko wala tahsabanna alladhina wato qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un Allah ce rayu suke kaga ashe suna raye inda rabbihim yurzaquna a wajen ubangijin su ake arzita su baka san wannan rayuwa ba ya zaka yi ka zo ka ce ka karyata kaga tunda masu imani suna cikin ni'ima ya nuna kafirai suna cikin mi suna cikin azaba bal ma su kafirai an faɗi cewa mutanen fir'auna anan gai musu azaba to kenan ko za a yi kiyasin kafiri da kafiri kaji Allah ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab ka gani annaru yu'raduna alaiha wuta wadda za a rinka bijiro da su akan ta ghuduwan wa ashiya safiya da marece an gane ku wa yawma taqumu as-sa'a ranar da kiyama za ta tsayu Allah zai ce adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab ku tura mutanen ko ku shigar da mutanen fir'auna azaba mafi tsanani to wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan don kakka zo ka ce a'a abinda ake nufi shine wai aqil da gairul aqil wannan cikin nahawu na kuma ma ko a wannan ka'idar ta nahawu ana sabawa wurin da ya kamata a kawo ma ana iya kawo man wurin da ya kamata a kawo man ana iya kawo ma misalin da zan bayar kafin mu je a mas'ala ta gaba shine a cikin suratu ali imran Allah ya faɗi mata imran ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara Allah na yi maka alƙawalin ma fi batni abin da ke cikin ciki na kaga bata ce man fi batni ba alhali ko dan adam ne sannan kuma a cikin suratu an-nur Allah ya faɗa ya kawo man li ghairil aqil a wajen ka kai a nahau yace wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi daga cikin dabbobi akwai mai tahiya ala batnihi akan cikin sa kamar maciji kaga ghairul aqil ne a nahau wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai mai tafiya akan biyu kamar dan adam to biri ma yana tafiya akan biyu wa minhum man yamshi ala arba akwai mai tafiya akan hudu doki da sauransu sai Allah ce kuma yakhluqu Allahu ma yasha Allah ya halitta abin da ya ga dama akwai wanda ya fi biyu din domin shi yasa ce yakhluqu ma yasha in ya ga dama yayi mai dai in ya ga dama mai mai hudu mai goma mai ashirin shi yasa zaka iske wata dabba kafafuwanta sun yawa shi yasa ce yakhluqu Allahu ma yasha ba dan ana nuna maka cewa an tsaya bakin nan ba to don haka dai yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan yan uwa musulmi kafin mu ci gaba da matsalolin mu kafin lokacin mu bai kare ba shine wa qalu sun ce zaka iske an ce wa qalu su waye suka faɗa zaka ga wasu masu tafsiri sai su ce maka abinda ake nufi qalu shine mushrikan larabawa domin sun ce mala'iku ‘ya'ya ne mata na Allah waje alul mala'ikatan lazina hum a ibadun rahmani inasa ko inda rahmani a wata kira'a sun ɗauke sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah sannan kuma sai su ce kuma kiristoci sun ce yesu almasihu ɗan Allah ne wa qalatul yahudu uzairun ibn Allah wa qalatul nasara almasihu ibn Allah sai su ce qalu yahudawa sun ce Yahudawa sun ce Uzairu dan Allah ne wa qalatul yahudu Uzairu ibn Allah wasu malamai suna cewa wata mazhaba ce daga cikin mazhabobin su ba dukkan su bane to daga nan sai a tsaya wannan maganar da muke gani yan uwa musulmi ba waɗannan mutane suka fara faɗar ta ba ba kuma su ba Yahudawa bane ba Kiristoci bane kadai ba mushrikan Laraba bane ɗaya suka danganta wannan magana zuwa ga Allah suna da yawa Allah ɗaya san iyakarsu su to meye dalili tunda ba a faɗin magana babu dalili musamman wanga zamani da muke ciki zamani ne na sakin makamman nukiliya na na dalilai da kuma hujjoji da kai ma mutane hari a aya ce ta alqur'ani sai dai wanda bai imani da alqur'ani ba Allah ce wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara almasih ibn Allah kiristoci sun ce yesu almasihu dan Allah ne kuma mun faɗi su yahudawa laraba mushrikan laraba sun ce وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا منتي أو تقراء عند الرحمن إناثا طه كاكا قالون اللي سنكر انتاد هكذا سورانسو سيما سي التي يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون سنا كوي كويون su waɗanda an ka faɗa ƙaular na kafaru maganar waɗanda na kafirta min ƙablu gabaninsu su ko kiristoci da yahudawa suna gaban laraba balle ka ce su larabawan ake nufi a'a min ƙablu kafin su domin yahudanci a shari'a yahudanci da shari'a kiristanci ta gabaci shari'ar larabawa ko ba haka ba kenan can kafin waɗannan akwai waɗanda suka taɓa iddi'a'in cewa Allah subhanahu wata'ala yana da 'ya'ya ban sani ba ko mun fahimta shi yasa kalun nan ba a takaitar da shi akan larabawa da kiristoci da abin nan amma su an faɗe su amma sauran an jumlace su an ce qaulal ladhina kafaru min qablu faɗar waɗanda na kafirta ashe wannan aƙida ta jima a cikin duniya ba waɗanda ne suka faɗi suka faɗi ta ba to don haka wannan kuma zaka iski saboda rashin hankalta mu lokaci ma'anonin nassi sai ka iski mutum ya biya kan nassi ga ma'ana ta bayyana amma bai hankalce ta ba sai je ya fassara da wata fassara wanda yake wato ba daidai ba ina ganin lokacinmu ya dan matso zan dan bijo da wata mas'ala tun da muna baktun yahudawa ne da kristoci sai mu like da ita da yake ba mu kawo ta ba anan ba ban sani ba cikin karatun da ya gabata ko mun samu kawo ta wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara wa qalu sun ce lan yadkhulal jannata babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda yake akan yahudanci aw nasara ko banasari to da yawan masu tafsiri anan suna fassara da take wato gurguwa fassara shine suna cewa kiristoci da yahuda sun ce babu mai shiga aljanna sai ba yahudi ko kirista wannan fassara kuskure ce ko nan jalale ne ka dauka sai zai bayyana maka cewa ala tawzi' ne akwai abin da ake cewa ala tawzi' za a rarraba su asalin maganar wa qalat wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan yahudawa sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi au nasara wagga au din nan mun ka ce littauzi'i su koya kiristoci sun ce babu mai shiga a cikin aljanna sai kirista ma'ana yana nuna cewa kiristoci sun kafirtar da yahudawa yahudawa sun, kir- sun kafirtar da kiristoci dalili kuma allan yahudawa daga ciki akwai uzairu su ko wadancan ba allah bane wajen su shi ko allan kiristoci yesu almasihu su ko yahudawa ba su yarda da shi ba wal iyazu billah sun mace dan zina ne sannan kuma su yahudawa sun kafirce ma injila kaji wata matsala kenan ya za a yi a ce sun ce wanda ya shiga aljanna ma'ana babu wanda zai shiga aljanna su kowane daga cikin su aqida ce duk da yake annabi isa an haife shi a yankin filastin wanda can ne suke zuwa haji a cikin yanzu kasar isra'ila shi kuma masjidul aqsa ana ana rikici tsakanin yahudawa da musulmi kaga duk addinan sun haɗu a can ana ta fafatawa amma addinin gaskiya shine zai yi rinjayi kenan ya nuna cewa a'a ba ana nufin tare suke ba kiristoci kawai in za a kai yaƙi ne a ƙasar musulmi a hallaka musulmi a kwace duke su a bata addinin su sai su haɗe kai su ce ɗaya suke amma ba addini guda bane wani yana iya wannan fasara shi duk bayanin da an kai bai da shi ba to bari ka ji aya daga Allah subhanahu wata'ala karara wadda za ta rarrabe mu da matsala shine Allah ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab wa qalatil yahudu yahuda sun ce laysat nasara ala shay nasaru ba akan komai suke na addini ba batattu ne kafirai ne wa qalatin nasara su ko nasaru sun ce laysatil yahudu ala shay yahuda ba akan komai suke ba wa hum yatluna alkitab Allah ce suna karanta littattafai kaga ba mazhaba guda bace sannan Allah subhanahu wataala ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana sa tsammanin haɗe suke amma rabe suke kai Allah ya faɗi wannan yace wala in ataytal ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak da zaka zo ma ahlul kitabi da kowace aya ba za su gibi alqiblaka ba wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd sashen su ba zai bi qiblar sashi ba kinan ya nuna maka cewa a rarrabe suke to wanda yake tunanin cewa suna a haɗe wannan gurguwar fahimta ta shi yasa da Allah subhanahu wata'ala yake cewa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da nasaru ba za su bi ka ba hatta tattabi'a millatahum sai ka bi hanyar su ba wai ana nufin da kristanci da yahudanci abu guda bane a'a yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi yahudanci kiristoci ba za su bi ka ba sai ka bi kiristanci don haka dukka watsar da su domin in ka bi yahudawa kiristoci ba za su bi ka ba in ka bi kiristoci yahudawa ba za su bi ka ba kenan son haɗa kan mutane da kake yi ka bar mashi ka bar tunanin akwai da za a iya haɗa kan mutane ka bi Allah kawai ka huta shine abin da ayat take karantarwa wanda kuma da yawa daga cikin ɗaliban ilimi in ba a yi hattara ba sai mu zo yanzu ce a'a ba za Yahudawa ba za su yarda kamar Kiristoci sai ka bi hanyar su wa ya ga maka hanyar su guda ce ba su da hanya guda ba aqida guda bace sannan kuma lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba wai yana nuna cewa ba da Yahudawa da Kiristoci sun yi ittifakin akwai addini ɗaya nasu in ka bi zaka shiga aljanna a'a kowane yana kan akin aqidarsa kuma Allah ya tabbatar da wannan kuma ga ayoyi da muka yi bayani waɗanda suka tabbatar da wannan to ga dukkan alamu yan uwa lokacin mu ya matso kwarai da gaske ba za mu iya samun karasa darasi ba sai darasi na gaba insha Allahu ta'ala za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته